الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kwanan wata yau 24 ga watan al-muharram shekara ta 1444 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shi ne dace da 22 ga watan 8 shekara ta 2022 miladiya za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin littafin mai albarka littafin wiqayatul insan min aljin wa shaitan wallafar babban malami ash-shaykh wahid abdussalam bali hafizahullahu ta'ala yan uwa idan ba a manta ba muna karatu ne a cikin al-faslul khamis fasali na biyar fasalin da ke mana bayani game da madakhilul shaitan fi ifsadil qulub hanyoyin da shaitan kan bi ya shiga wajen lalata zuciyar dan adam mun tsaya ne a daidai gabar da malam a yake mana bayani game da yadda shaitan yake shiga cikin zuciya kuma yayi tasiri akan ta lalata ta mun tsaya daidai gabar da malam ka mana ga baiti na Qais ibn Mulawih wanda aka fi sani da majnun Layla atani hawaha qabla an a'rifa al-hawa فصادف قلبا خاليا فتمكن زمتشي والطامة الكبرى ما ليس والطامة الكبرى سيدي مسيفة ما في جرمة يتتي الطامة مسيفة ما في جرمة فيما إذا كان القلب زي كسنتيني إذن زوتيا تكسنتي محشوا بالهوى أنتك تتب دسن زوتيا Abin da ke cikin zuciyar a cike take tab da soye-soyen zuciya wa shahawat da sha'awa-sha'awi fahuma waɗannan abubuwan guda biyu son zuciya da sha'awa ƙotu shaitan fala yumkin daf'uhu su ne abincin da shaitan kan samu ya yi kalace da su ya ci a cikin zuciyar mutum ta yadda mutum baya iya tunkuɗe su a cikin zuciyarsa wa haza kamithli kalbin ja'i'in malazi ban misali ce wannan mutumin da yake kokarin a korar shedani daga zuciyarsa amma kuma zuciyar tasa a cike take da son da son zuciya da kuma sha'awa sha'awi ya misalin sa yake yace kamithli kalbin ja'i'in misalin wani kare ne mayunwaci kare ne mai jin yunwa marra bi rajulin bayna yadayhi lahmun wani mutum ya zo wucewa ta gaban karan a hannun wannan mutumin akwai nama ɗanyen nama ya rike shi a hannunsa fa kullama zajarahu lam yantahi duk lokacin da mutum ya kokarin mutum ya kokarin korar karan nan ya kokarin a ya kore shi daga inda yake lam yantahi karan ba zai daina bin sa ba me dalili saboda wannan naman da yake hannunsa fa idza rafa al-lahmu min bayni yadayhi amma idan da zai ɗauke namun daga hannunsa ya jifa da shi ya yadda shi ya isa kalbuwan sarrafa za ka samu karin ya ɗaya tsammani kuma sai ya tafiyarsa ‘yan kuwa an gane misalin nan kuwa ma'ana mutumin da yake ƙoƙarin korar shaiɗani daga zuciyarsa malayi mana bayani a baya cewa zuciyar da take iya tafiyar da shaiɗan daga cikinta ita ce zuciyar da take ta yi guzurin tsoron allah ta yi guzurin aiki na gari ta yi wuzurin duk abin da ake bukata na shari'a sannan tana kokarin kiyaye azkar da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya koyar tana ta'awizi don neman tsari daga shedani wannan zuciyar to shedan yana yin nesa nesa da ita to amma zuciya koda kana yin a'udhu billahi minash shaitanir rajim koda kana karanta alqur'ani koda kana yin azkar to sai kasance zuciyar kuma baka yi kokari ka raba ta da san zuciya da kuma sha'awa sha'awai ba sha'awa-sha'awan abubuwa na saban Allah madaukakin sarki da sauran abubuwan da ba su da kyau idan ba kai wannan ba to akwai abin da zai faru shine kamar kare ne da kake kokarin korarsa amma kuma da nama a hannunka shi kuma karen yunwa yake ji ɗan uwa an fahimta wannan a wannan naman da ke hannun da ke hannunka shine wannan san zuciyar idan baka rabu da wannan naman da ke hannunka ba shin karen nan zai daina binka ba zai daina binka ba nama ne ɗaukar nama a nanka ita kake ɗagawa za ka rage shi da shi me zai yi ba ƙara kanka zai yi ba idan ma ya ɗanyi baya kaɗan zai ƙara dawa ya biyo ka ne to haka san zuciya yake a cikin zuciyar mutum da kuma sha'awa ka ce a uzu billahi mina shaitanin rajim ka karanta alƙur'ani sai ka samu kuma lokaci kaɗan sai ka tashi ka je ka saba Allah maɗaukakin sarki wani ma daga inda ya gama sallah kaga sallah ai zikiri ce babban zikiri karatun alƙur'ani zikiri ne amma daga wani daga lokacin da ya gama karanta alkur'ani ko ya gama sallah wani sabo ne a cikin zuciyarsa yana sare ya gama sallah zai wannan saba in uwa ba haka bane wani abin da yake fata shine ya gama wata ibada zai saba Allah madaukakin sarki me jawo haka tare da cewa an ce shi ambatan Allah kore shedan yake abin da yake jawo haka shine wannan abin da muka ambata saboda zuciyar ba a yi kokari an kubutar da ita daga soye-soyen zuciya daga sha'awa ba matukar akwai sha'awa da san zuciya a cikinta saboda su ne abincin da shaɗan yake samu ya ci ba zai baka ba wallahi in kai a'udhu billahi minash shaitani rajim zai dan kauce ne minti ɗaya minti biyu kuma sai ya dawo amma da kai jifa da su da san zuciya da sha'awa kai kokari ka kokkobe su daga cikin zuciyarka to sai ka ga a'udhu billahi ka da karatun alqur'anin ka da ayyuka na garin ka da imanin ka sun yi tasiri wajen fatattakan shaɗan daga cikin zuciyarka Allah madaukakin sarki ya samu dace مالتي كذلك صاحب القلب المليء بالشهوات فلا بد أن يظهره أن يطهره أولا منها مالتي حكنا صاحب القلب قلب المليء حكنا ما أبوتن زوتي دتكتكي بالشهوات دشأوي شأوي فلا بد أن يطهره sai dole ne ba makawa sai ya fara tsarkake zuciyar tasa awwalan daga farko min ha daga wannan san zuciyar sannan sai ya kubuta daga me daga farmakin shedani thumma ya'muruhu bittaqwa sannan kuma sai ya raye zuciyar tasa da tsoron Allah madaukakin sarki wa fi hadhihi alhala to a irin wannan hali ne inda ma yaqulu lokacin da yace a'udhu billahi minash shaitanir rajim ina neman tsaron Allah madaukakin sarki daga shedan jefaffe in sarafa anhu shaitan sai shedan ya gude bashi sai shi dan ya iya tafiya ya bashi amma matakar bai yi abin da muka ambata daga farko ba haka al'amarin yake yan uwa ku kalli wannan hikima ta magana ta malam wanda kowa in ya kalli kansa zai ga abin haka yake al'amarin haka yake da yawa wani zai rinka tunani cewa me yasa karatun alqur'anin da yake an ce inna inna salata tanha anil fahsha sallah tana hani daga alfasha mutum kuma yana sallah wani ma sallar jami'i ba ta huce shi yana karatun alkur'ani yana uzubillahi amma me yasa sai ga baya iya daina saban Allah saboda akwai san zuciya da sha'awa a cikin zuciyar mutum bai rabu da ita ba amma da zaka yaki da zuciyarka ka fitar da wannan san zuciyar da sha'awar kai jifa da su gurgudan ikonka to zaka samu gurgudan haka kuma shedan yayi nesa da kai amma matakar zuciya akwai waɗannan abubuwa to shedan baya barinta wa man fahima hadha malai ce wanda duka fahimci wannan abin da muka ambata a sama عرف سبب قلة جدول الاستعاذة عند كثير من الخلق متن زي زي غاني رشن تاسيري da uzu billahi ba ta yi a wajen da yawa daga cikin halittun Allah maɗaukakin sarki mutum zai ta uzu billahi amma kuma sai kaga a uzu billahi ba ta yi mai tasirin da ya kamata falaisatul isti'aza mani'atul li shaitan illa idza kana alqalb illa idza kana qalbul مستعيذ خاليا من قوت الشيطان وعامرا بالتقوى والإيمان ما ليس إتا استعاذة neman tsarin Allah madaukakin sarki daga shedan bata kasance mai hana shedani yayi tasiri akan mutum ba illa idza kana qalbul musta'id sai dai idan zuciyar mai neman tsarin ta kasance khaliyan min quti shaytan an raba ta an cire abincin shedan daga cikinta ta abincin shaɗan daga cinta kuma shine waɗansu abubuwan guda biyu da muka ambata wa amiran bi taqwa idan aka cire abincin shaɗan kuma sannan sai a raya ta da me da tsoron Allah wal iman da kuma imani Allah madaukakin sarki ce innal ladhina taqaw haƙiƙa waɗanda suke masu tsoron Allah masu kiyaye dokokinsa idza massahum ta'ifun min ash-shaytani duk lokacin da wani sashi na shaydanu suka taba su wani shaydan ya shafe su yasa suka yi abinda ba daidai ba kamar yadda ibnu kafir ya fassara tazakkaru sai su tuna Allah fa idza hum mubsiruna sai ka same su suna ganin komai yadda ya kamata su ganshi sai ka same su sun faɗaka sun tuba ga Allah madaukakin sarki ma'ana idan mutum ya yi ƙoƙarin raba zuciyarsa da son zuciya da sha'awa-sha'awai to ko da shi ɗan ya yi niyyar afkar da shi ya jefa shi cikin abin da bai dace ba to ta zakaru nan da nan zai tuna sai gane abin da ya ba daidai ba ne wannan abin saɓan Allah ne wannan abin bai dace a gare shi a matsayin musulmi ba sai ka ga mutum ya yi nadama sai ga zuciyarsa ta kare sai istighfari sai ya turmuzi hancin shi ɗan a ƙasa Allah maɗaukakin sarki yana son bawa mai istighfari inna Allah yuhibbu tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin Allah yana son bawa mai tuba eh shi sa malamai ma har sabani suka shin da mutumin da bai yi sako ba da mutumin da ya sako ya tuba wanne ne yafi ina fata an fahimta da mutumin da bai yi sako ba da mutumin da ya yi sako ya tuba wanne ne yafi wasu malamai suka ce mutumin da ya sako ya tuba yafi wasu suka ce a mutumin da bai yi sako suka ce a shi saboda mutumin da bai yi sako wani lokacin zai samu goruri zai samu ruɗi ga shi fa na musamman ne eh shi sako idi kaza ma kwata kwata babu ruwansa da shi bai sai ya ruɗu sai shaɗan ya amfani da wannan damar sai ya jefa masa ruɗi a cikin zuciya sai ya lalata masa aiki amma shi wancan yana ɗan zamewa haka sai ya dawo yana ɗan zamewa haka sai ya dawo zuciyarsa tana karyewa yana komawa ga Allah maɗaukakin sarki a haka haka sai ku ga ya samu sabati sai ya samu tsira a gaban Allah maɗaukakin sarki Allah ya ba mu ikon tuba daga zanubanmu wala yace fa hadhihi al-aya kun ga wannan aya da makaranta khassatun bil muttaqin duna ghairihim keɓance take ita ayar Allah maɗaukin sarki ya kawo ta ne ya keɓance ta ne ga muminai banda wasu su bayani yake kuma ga masu imani ya ce innan labina taƙau waɗanda suke masu taƙawa kaga don da aka ce masu mai taƙawa ba mumini ba ne mumini ne sai Allah maɗaukin sarki ce idan masa hum ta'ifu min shaitan idan wani bangare na shaitani ya shafe su ashe shaitanu suna shafan me masu imani ba ina nufi shafa ta dokewa ba a shafa ta sa mutum yi abin da ba daidai ba ta taɓa zuciyarsa da kautar da shi daga hanya ta daidai ya hawa hanyar da ba daidai ba shaidanu sune hatta masu imani irin wannan abu babu wani wanda ya tsira daga farmakin shaidani yan uwa babu shi to kaga tana bayani ne ga masu takawa Allah madaukakin sarki ce tazakkaru fa idahum mubsiruna maratibul ighwa mala yace maratibul ighwa martabobi da shedan yakan bi wajen halakar da ɗan adam wannan babu yana da mahimmanci kwarai da gaske in aka ce barati shine hanya da mutum yake bi ko kuma salo daki-daki da mutum yake bi ma'ana idan wannan hanyar taki sai ya tsallaka a kuma ta gaba idan ta gaba ta taki sai ya tsallaka a kuma ta gaba wato shedan yana da wasu yana da wasu hanyoyi da yake bi wajen batar da mutum akwai kololuwa wacce ita ce abin da ya fi so kowa ya zama idan sarransa ne idan ya buga ya raya ya kada ya ga waccan bace tasiri ba to sai ya kyala mutum ba zai rabu da kuma sai ya sako ta ƙasa ta ƙasan ma sai ya yi duk abin da zai ga ya saka a cikinta idan ya ga dama bai samu dama ba sai ya sako idan waccan ma haka za ku ji martabobin har sai ya zo inda yake bukata ba zai kyale ka ba dai za mu zo mu ji su insha Allah ta'ala Allah ya kiyaye mu ya muna da babban maki mala yace ash-shaytanu yata'aqqabu al-insana wa yatatabba'u shedan yana bibiyar dan adam yana bin diddigin sa duk inda dan adam yake sa kafa ya fita shedan yana kallon sa duk aikin da kake shedan yana kallon ka ba kuma kallo yake kai wani sa ido ba a'a neman mashiga yake a cikin aikin ya lalata maka wannan aikin idan mai kyau ne ya lalata shi idan mara kyau ne kuma ya tabbatar da kai a ciki ya ƙara maka wani mara kyau akan mara kyau shine bibiyar da yake maka ba ta ɗauka wata bibiya ce ta yana kallon kana wani abin kirki a'a ya zai halakar da kai wala ya buru da aninahu illa iza aghwahu afsadahu shi dan hankalinsa baya kwanciya har sai ya ga ya batar da mutum ya lalata masa al'amarinsa wa dammahu ila ila hizbihi al-khasirina ya ga ya tattaro ka ya dawo da kai cikin tawagas waɗanda suke sararru وقد جمع ابن القيم رحمه الله تعالى مراتب الإغواء مراتب إغواء الشيطان للإنسان فقال babban malami ibn qayyim al-jawziy alayhi rahmatullah ya tattara hanyoyin da shedan ya bi wajen batar da dan adam a waje guda ya kawo su kamar haka yace almartabatul ula martaba ta farko da shedan ya fi so wacce ita ce can kololuwa duk wani dan adam ita yake fara bi sai bai same ta ba zai tsallako ta kasanta ita ce al-kufur wa shirku shine ga ka kafircewa Allah madaukakin sarki kai shirka wannan shedan ba shi da kasuwanci mafi riba da yafi wannan idan yayi sa'a yayi dace mutun ya zama kafiri ya zama shirki shikenan eh shi kansa kuma sai ya juye sai ya zama yau shedan aiki martaba ta farko kenan shi sa dan uwa annan ne mana nasiya da duk yadda za a yi duk yadda mutum zai yaga kada kada ka sake kai shirka duk yadda za ka yi ka yi kokari ka roki Allah madaukakin sarki ka yi karatu ka yi tambaya ka gaba kai shirka da Allah madaukakin sarki saboda shi ne laifin da babu sama da shi duk wani laifi da ka sani a duniya kasa yake da shirka babu sama da shirka duk wani laifi da ka sani idan kai wa Allah madaukakin sarki komai girman sa akwai yiwuwar Allah madaukakin sarki zai iya kaure kai yafe maka shi kowanne ne a cikin ganin damarsa da afuwarsa da rahamarsa subhanahu wataala amma wallahi ban da shirka duk mutumin da ya shirka wa Allah madaukakin sarki ya sake ya mutu da shirka wallahi idan ya shiga wuta har abada ba zai fita har abada in ce har abada har abada babu ƙarshe eh duniya ce take da ƙarshe amma in a lahira babu ƙarshe haka mutum zai ta rayuwa a cikin bala'i da masifa bi yadda za a yi ɗan'uwa ka yi ƙoƙari kada kai shirka ka yi ƙoƙari kada kai shirka ita kuma shirka ‘yan'uwa a bace da take ɓoye kamar yadda annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi gama tana shiga cikin ayyukan mutane da maganganunsu da komai nasu na rayuwa sai mun yi taka tsantsan ‘yan'uwa Allah ya mana tsari da shirka to wannan ita ce haja ta farko da shaɗan yake kasawa kuma ita ce abin da yake so kowa ya siya a karan farko sai bai samu dama ba ka kisa wannan kuma sai kai ka ta gaba malai ce mu'adatullahi wa rasulihi da fito na fito da Allah da manzansa da kiyayya wa Allah da kiyayya Allah da manzansa fa idza zafara bidhalika min ibni adama idan shaɗan ya samu wannan daga dan adam ya dace mutun yayi shirka ya kafirta ga Allah madaukakin sarki a bara da aninahu a lokacin sai hankalin shaidan ya kwanta eh sai nishin sai ya koma anini shine irin nishin nan da mara lafiya yake nishin da yake fitowa to idan mara lafiya da irin nishin nan kun ga akwai sauki ai ko yawa to shine sai shaidan ya samu sauki hankalin sai ya kwanta wastaraha min ta'idihi ma'ahu sannan sai ya huta daga gajiyar da kansa yake daga daga daga dan adam din ya huta daga gajiyar da kansa din da yake daga dan adam din da yake so ya bata wa huwa awwalu ma yuridu min al-abd shine farkon abin da shedan yake so daga bawa fala yazalu bihi ba zai gushe ba gabawa yana tinzira shi yana ingiza shi hatta yanala minhu har sai ya samu wannan abin na shedan dan adam ya kafircewa Allah madaukakin sarki fa idza nala zalika idan shedan ya dace ya samu abin da yake so shedan bawa ya kafircewa Allah madaukakin sarki ya shirka yan ko aka ce shirka ba fa sai masu buta gunki ba idan wani wani yanzu da aka ce kawai shirka abin da yake dauka kiristoci da yahudawa da maguza su kadai ne mushrikai a'a a cikin musulmin da suke bautawa Allah madaukakin sarki akwai wanda suke aikata ayyuka na shirka ba su sani ba akwai wanda suke aikata aiki na shirka shi sa na ga mana duk yadda za a yi kada mutum ya kada mutum ya shiga cikin shirka Allah madaukakin sarki ya ce ma yu'minu aktsaruhum billahi illa me illa me wa hum mushrikun wa ma yu'minu akthar da yawa ba sa imani da Allah madaukakin sarki sai ka same suna shirka haka Allah madaukakin sarki ya faɗa wannan Allah madaukakin sarki faɗa a cikin suratul yusuf ayat qur'ani ce eh kada wani ya ce ai gashi ana kafarta musulmi a Allah ne ya faɗa zaka samu mutum musulmi ne yana sallah yana komai amma kuma yana aikin shirka kaga wacin sallar ta ba ta amfani da shi komai ba ta amfani da shi komai misali takaitacce mutumin da yake bokanci mutumin da yake boka matsafi matsafi malami suka ce kafiri ne kafiri ne kamar yadda aya cikin suratul baqara ta bayyana wa tabu ma tatlu shayatin ala mulki sulaiman wa ma kafara sulaiman walakinna shayatin kafaru yuallimuna an-nasa as-sihr shedanu ne suka kafar da suke sanar da mutane ne sihiri sanar da mutane sihiri ma kadai kafirci ne bare kuma aikata shi yan uwa to kaga nawa ne daga cikin musulmi wanda suke da'awar musulunci kuma suna yin tsafi suna yin shirka suna yin bokanci yan uwa haka ne ko ba haka bane to sai mutum ya kokari irin waɗannan abubuwa ya kokari duk yadda za a yi rabu da su eh kada kai bokanci kuma kada ka je wajen boka duk kafirci kada kai bokanci kada ka je wajen boka shi boka daman shi nan da kansa da gaban Allah madaukakin sarki to kai kuma da kake da ragowar musulunci nan kana zuwa masallaci kada ka sake wani a wani jahili ya rute ka ya dauke kai kake wajen boka wallahi da sunan malami ne ko abin da ya kamata ka duk wanda kaga abin da yake bai gamsar da kai ba kada ka je wajen sa yan uwa duk abin da ya same ka kame da shi ga Allah madaukakin sarki wannan shine nasiha ta gare mu shi nake ƙara maimaitawa duk abin da ya same ka wallahi yan uwa wallahi nayi rantsuwa babu abin da ya fi karfin Allah madaukakin sarki ko akwai shi babu shi to menene abinda Allah madaukakin sarki ba zai iya maka ba da sai ka buƙaci ka je ka sai da imaninka sai an ce kai abinda kai ka kai da wallahi wasu mutane da kansu da sun za ta san su ai malam ni wallahi da yace min kaza sai na gane cewa kamar boka ne wato Allah madaukakin sarki ya baka hankali tunanin tantance daidai da rashin daidai da yawa za su ga mun cewa malam ni da yace min kaza da kaza sai na gane wannan boka ne to kai me kai ka ai wallahi wani ne ya kai shi ko wata ce ta kai ta ko wani abu makamancin irin wannan to duk abin da ya same ka dan uwa ka me da shi ga Allah madaukakin sarki ya ishe ka ka tashi tsakar dare karfe 3 lokacin da kowa yake bacci Allah madaukakin sarki yana sa kowa saman duniya a wannan lokaci ya ce wa yake so waye mai bukata na amsa masa wa yake neman tsari na tsare shi ka faɗi bukatar ka a lokacin Allah madaukakin sarki yana jinka fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'a haka Allah madaukakin sarki ya faɗa menene sai na ɗauki bukata ta dan Allah na jina kai wani wallahi ina gani ko ba ilimi ko ba ilimi shi me yawa kansa wanda zan ɗau bukata ta na jina kai masa shi me yawa kansa ka kalle shi akwai abubuwan da yake bukata da yawa a duniya ya same su dan Allah akwai abubuwa da yawa fa da yake bukata shi a duniya kai ka sani ya same su to me yasa kuma kowace irin bukata sai a ɗauka akai masa kuma ya ce zai yi dan Allah wannan ba abin tambaya bane ni na tambayi kana kake tambayi kanka duk wata bukata da ka sani ana dauka akai boka kuma ba matsala ce zai neman aure kake yi kasuwanci kake yi kaza kake komai za a kai masa kuma yayi amma shi kuma akwai abubuwa da yake bukata da yawa bai samu ba to shi kuma wajen wanda boka zai je kenan to mu yi kokari mu kiyaye imanin mu imanin imanin mu yan uwa yafi komai tsada a tattare da mu ba ma da abin da yake mafi tsada wanda ya kamata ka kare shi ka sa shi a cikin jaka ka sa shi a cikin akwati ka rufe shi rub kada ka bari wani maka wasa da shi kamar imaninka duk wanda yake kokari maka wasa da imaninka wannan wallahi wallahi ba masoyinka bane Allah madaukakin sarki kare mana imanin dan kuwa wannan shine mafi girman abin da shi din yafi bukata idan ya samu wannan fa'idana la zalika idan ya samu wannan daga bawa sayyarahu min jundihi wa askari shikenan sai mai da wannan mutumin da ya kafirta ya shirka min jundihi daga cikin rundunarsa wa askarihi da yan sandansa ko sojojinsa ma'ana masu yi masa aiki kenan shi kansa shi ma sai kokarin jawo wasu zuwa wannan abu wastanabahu ala amsalihi wa ashkali sai mai da shi na'ibinsa ya mai da shi wakilinsa makwafinsa wajen aiki akan mutanen da suke ire-irensa ya rinka jajjawo masa mutane shi ma ki ringa kokarin jan su zuwa wasu mishan yanzu ku kalli ɗan mishan za ku ga mutum kirista ne mishan ne amma shiga ƙauyuka yake yana jawo mutane zuwa ga addininsa shi kansa ba akan bata yake shi kansa idan ya mutu aka cewa yake Allah uku ne annabi Isa Allah ne na Maryam Allah ne kuma Allah ma Allah ne amma yana zuwa yana jawo wasu mutane zuwa ga wannan kaga wa yake wa aiki kenan shedan yana wa shedan aiki ne saboda haka shi kansa idan shedan ya samu riba akan shi kenan sai ya zama wakilinsa fasara min du'ati iblisa wa nuwabi daga lokacin kuma sai zamto daga cikin ɗan da'awan iblisa eh masu da'awa amma na shaidan eh shaidan yana da masu da'awa wanda suke shiga guri guri suna kiran mutane zuwa ga bautar shaidan ina ce bautar shaidan ba ina nufi a sa shaidan a gaba ana bautata masa ba duk wanda ya kafircewa Allah madaukakin sarki shaidan yake kafircewa shaidan yake bautawa Allah madaukakin sarki ce alam ahid ilaykum ya bani adama Allah ta'budu shaytan shin ban yi alkawari da ku ba ya kai dan adam cewa ba za ku bauta wa shedan ba akwai wanda ka taba gani ya sa shedan a gaba yana bautata masa me ake nufi da wannan shine wanda ya kafircewa Allah duk wanda ya kafircewa Allah asalin kafircewa Allah madaukakin sarki waye asalin ta shedan to ko mutun ya so ko bai so ba ko ya yarda ko bai yarda ba shedan yake bautatawa to to shikenan daga lokacin mutum ya juya zama daga masu masu kiran shedani wani wabihi kuma da na'ibansa eh na'ibin shedan kenan kaga duk mutum da ya zama na'ibin shedan ai ai akwai matsala Allah ya tsare mu almartabatu thaniya yan uwa martaba ta biyu idan shedan ya buga ya kada ya raya mutum ya kafirce Allah madaukakin sarki bai bashi nasara a wannan lokacin ba bai samu dama ba sai ta martaba ta biyu wahiyal bid'atu ita ce bid'a kun ga daga kafirci sai bid'a me yasa saboda suna da kamanceceniya ita bid'a hanya ce da idan mutum bai saba ta kai shi zuwa zuwa ga ilahi za ta iya kai shi zuwa ga kafirci to shi sa shedan yana santa kuma ita bid'a abu ce da take kama da addini shedan ya fi son bid'a sama da yadda yake son saban Allah madaukakin sarki gwanda kai bid'a wa shedan da kai masa saban Allah dan dan mutumin da yake sabo ya san ba daidai yake yi ba dan mutumin da yake sabo ya san wannan abin da yake zaka shi shi sa ga da yawa maza ga mutum bai a gaban mutane sai ya buya idan mutum akwai rabuwar kunya a tattare da shi amma bid'a abu ne da yake mutum zaka ga confidently zai fito a gaban mutane na yi eh shi lada ma yake so Allah madaukakin sarki ya bashi shi sa shedan yana son bid'a kwarai da gaske abin da ake cewa bid'a a ‘yan uwa shi ne kamar yadda wasu daga cikin malamai suka kawo tarifin da suka ce ibaratun an tsariƙatin fiddini muktara'a tudahi shari'a bi suluki tudahi shari'ati bi qasdi bi qasdihi bi suluki alaiha at-taqarrub ila Allah ta'ala ma'ana abinda ake ce bid'a shine hanya ce a cikin addini da aka kirkiro kun ga na farko hanya ce a cikin me addini duk hanyar da ba a cikin addini bace ba bid'a sunanta ba ana kiran abu bid'a ne idan ya kasance a cikin addini yake an kirkiro shi ne a cikin addini sannan tudahi shari'a tana kamanceceniya da shari'a zaka ganta kamar shari'a zaka ganta kamar ibada zaka ganta kamar addini zaku ga yuqsadu bis suluki alaiha ana nufin wanda yake aikata ta yana nufin aikata ta ne don ya samu kusanci zuwa ga Allah maɗaukakin sarki da ita za ka galibi mutum da yake bid'a yana yin ta ne don ya samu kusancin Allah maɗaukakin sarki wajen aikata wannan bid'ar da yake to shaidan yana son bid'a kwarai da gaske malai to hiya ahabbu ilayhi min al-fusuq wal ma'asi bid'a ta fi soyuwa a wajen shaidan sama da saban Allah maɗaukakin sarki da kuma fasikanci li'anna dararaha fi nafsi dini saboda ita cutarwa bid'a tana cikin addini ne tsantsa huwa dararun muta'addim kuma cutarwa ce da yake muta'addi da yake tashi daga kan me ya tafi kan sauran mutane baya tsawa iya kansa wa hiya dhanbun la yutabu minhu zunubi ne da yana da wahalar tuba abu ne da wahala mutum ya tuba daga shi me dalili saboda abinda mutum abinda mutum yake kallo shine ibada yake yi ta za a ce kana addini a ce ka tuba kaga ai da wahala eh yanzu mutumin da yake sallah a zo a ce wani ka tuba daga sallah me zai ji ai zai ji kawai kana so ka mare na masa hankali yawwa ka mare na masa hankali to haka mutumin da yake wani abu da bid'a ya dauke shi a matsayin ibada to idan kana fadakar da shi to ya daina sai ya ga abin da yake yin addini ne lada yake samu dan me zaka ce masa ya daina to da wahala ya addini da kai shine malai ce yafi da yake da wahalar tuba وهي مخالفه لدعوه الرسل kuma ita bid'a abu ce da take tana saba wa da'awan manzanni gaba daya wa du'a ila khilafi ma ja'u bi tana kuma kira zuwa ga abinda yake sabawa abinda manzanni suka zo da shi ne wa hiya babul kufri wa shirk ita kofa ce da take budewa ta kai mutun zuwa ga kafirci da shirka fa idza nala minhu al bid'a idan shi dan ya samu bid'a daga mutum waja'alahu min ahliha ya dora mutum a matsayin ɗan bid'a cikakku baqiya aidan na'ibahu to nan ma sai mutum ya kasance daga cikin a waziran shedan na'iban shedan wada'iyan min du'a'ihi min du'atihi da mai kira daga cikin masu kiran shedan fa idza a'jazahu min hadhihi al-martaba idan mutum ko ya gazar da shedan ya gajiyar da shedan daga zama dan bid'a Allah madaukakin sarki ya taimake shi ya samu sabaci bai zama dan bid'a ba min hadhihi almartaba daga wannan martaba ta biyu wa kana al'abdu mimman sabaqat lahu min Allah mawhibatu sunnah ba yana daga cikin abinda Allah madaukakin sarki yayi masa baiwa ta samun kyauta ta sunna ta bin annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi wa mu'adati ahlil bid'i da kuma fito na fito da yan bid'a wa dhalal da bata naqalahu sai shedan ya dauke shi ila al martabati thalitha zuwa martaba ta uku wanda martaba ta uku insha Allah ta'ala gobe akan ta zamu tashi yan uwa Allah madaukakin sarki ya samu dace Allah mana tsari daga rubin shedani da dukkanin hanyoyin da yake bi wajen halakar da mutane abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala